بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yau muna biyar ga watan sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha ɗai ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalamu 2019 wannan mun kwana a cikin kitabu saumi littafin da ke magana akan azumi don haka yanzu za mu tashi sabon babi na باب لا يتقدم رمضان ذات عندي أن شيء يتقدم تسيد رمضان أي أبيت هنا يتقدم تو رمضان ذات يتقدم تو رمضان يتقدمن رمضان دون سوين وإنه باب والذي هنونا ما باب لا تقدمنا نون التوكيد to wancan wanda ba nuna taukidin karatu bi gare shi akwai bina'ul majhuli akwai bina'ul ma'lumi a ce babu la yutaqaddamu ramadan ko babu la yutaqaddamu ramadana babu tadbiruhu hadha babu la yutaqaddamu ramadana mai azumi ko mukallafi ba zai gabaci ramadana ba bi saumi yaumin wala yaumai da azumin kwana ɗaya ko na kwana biyu kamar kafin ramadana sai azumci kwana biyun da za su saje da ramadana aka ce wannan abinda ake nufi don yi ihtiyadi da ramadana ko kuma ya yi tarbar ramadana ne saboda haka zai iya sajewa da ramadana to wannan an hana yin wannan azumi domin a saje da ramadana kamar an tarbi watan ramadana din ne da azumi domin wannan yana daga cikin abun da bai da tushe baya da asali kula ya taƙaddaman na kula yi taƙaddamu ba a gabata ba a gabata ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu
حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم
sai gaba da mai zobe sam na'am to haddathana muslim ibn ibrahim qala haddathana hisham qala haddathana ibn abi kathir an abi salama an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا تقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه falyasum zalika al-yawm to kaji wancan ka mu zo ga wannan aka ce hikimar da ke cikin watan hana gabatar da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu ga ramadana ana so ne ko da ramadana zai shigo kana da ƙarfinka da kuzarinka ka fara shi cikin ƙarfinka da kuzarinka amma ko da ya fara ka galabaita to ba a son hakan ko da ya fara ka galabaita to ba a son hakan an fi son ka yi guzurin ƙarfi da kuzari kafin ramadana ya shigo shine yana daga cikin watan abin nan sannan kuma ko suka ce shi ramadana an rataya shi ne da ganin wata ba mun yi wacan ba su mu liruyatihi wa afiru liruyatihi to yanzu nan in mutum ya fara kwana biyu ko kwana ɗaya sai saji ya haɗe da ramadana kaga yanzu kamar ya ɗauko ramadanan shi ne tun kafin ru'ya kafin gani ana so ya zama ko da ganin zai zo bai azumi to daga ganin ne zai dauki azumi daga ganin ne zai dauki azumi kama ko da aka zo kama yana azumin shi kaga shi kwata-kwata ba ma maganar gani gare shi to yana daga cikin dai dalilai da na hane din ma'ana hikimomi da ke cikin hane din مسلم بن إبراهيم هذا تدم جاء الإمام البخاري قال حدثنا هشام نجي هشام هذا تدم قال يجي حدثنا يحيى بن أبي كثير يجي يحيى بن أبي كثير يا تدم عن أبي سلمة يا جد أبي سلمة أبويا كربود أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى وسلم أبي سلمة بن عبد الرحمن شيكما ya ji daga abi huraira abi huraira ya dalla tabbata gare shi ce anin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama qal ya ji daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la taqaddamanna ahadukum ramadana kada ɗayan ku ya dai gabaci ramadana bi saumi yawmin aw yawmayn kaga lafazi ya ce la taqaddamanna la ya taƙaddaman na to don haka wata nusa ta bukhari sai ta zo da watan lafazin wannan nuni ta taukidi la ya taƙaddaman na kada ɗayanku ya gabata ya gabaci ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu illa an ya kuna rajulun kana ya su musamman sai inda ma mutum ne yake azumtar azumin shi dama na da azumin shi da yake yi wanda ya saba da shi kamar yana azumin litinin da alhamis to sai azumin litinin ko na alhamis sai ya yi daidai da gab da ramadana ne a to wannan ba komai dama azumin sa ne da ya saba ko ku a'a yana yin wani azumi na nuzuri na alwashi da ya yi sai ya yi daidai lokacin dab da ramadana zai haɗa kwana ɗaya ko biyu na gabza ramadana babu komi wannan dama yana nuzurin shi ne da ya saba yi ko kuma a'a yana ranko ne misali yana ranko ne sai rankon ya dace da shi har gabza ramadana wannan babu komi shi ne illa an ya kuna rajulun kana ya sumu saumahu dama yana azuminsa ba wai sai da ramadana ya taho bai ke yi adama yana da azumin sa da yake yi da ya saba da shi to wannan fale sun zalika yawma ya azumci wannan yinin ba komai aga watakila ya zamo ya haɗe da yawmu shakki yawmu shakki
باب قول الله جل ذكره أحل لكم أحل لكم ليل الصيام عرفكم إلى نسائكم
riba
ليلة الصيام حرم إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم باب قول الله جل ذكره wannan babi yana magana akan zancen Allah madaukakin sarki wanda ambaton sai girmama uhilla lakum laylatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم wannan zance yana magana akan babu qaulillahi jalla zikruhu babin fadar Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da buwaya uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum uhilla an halatta arrafasu watan saduwa mai da malaman tafsiri sun yi ma rafasu fasarori da yawa amma abin da jumhuru suka tafi tafiya akan shi arrafasu bi ma'anar jima' أحل لكم أهل التأرفس سادوا ديالي واتلكم غريكو ليلة الصيام درن أزمي معنى دري نتكم وتن أزمي دري إلى نسائكم الرفس متألق إنسان إلى نسائكم سادوا زوا كما تنكو domin me hunna libasul lakum ku tufafi ne gare su wa antum hunna su libasul lakum tufafi ne gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne gare su aka ce ma'ana ku tufafi ne watan su tufafi ne gare ku ku kuma tufafi ne gare su ma'ana mayafi ne aka aka ce ku mayafin su ne su mayafin ku ne wannan ishara ce zuwa ga cuɗanya mukhalada kinaya ce zuwa ga mukhalada yadda kasan mayafin mutum na mukhalada da shi zai gan shi cikin yanayin da ba wanda zai gan shi sai mayafin shi to haka iyalin mutum suke gare shi haka yake ga iyalin mutum to wannan shine ma'ana aka ce tsananin hulɗa da mukhaladar da ke tsakanin ku kwanta wuri ɗaya ku tashi wuri ɗaya ku yi cuɗanya da juna wannan shi ne alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum alim Allahu Allah tabaraka wa ta'ala dama yana sani annaku haƙiƙa ku kuntum kun zamo takhtanuna anfusakum za ku sadu da su din bancin an hana ku ci din bancin an hana ku sha bancin an hana da daddare fa ake magana ana magana da daddare ana magana da daddare wannan ya sauka akan sayyidina Umar ibn al-Khattab ne radiyallahu anhu a farko watan azumi idan watan azumi dama can yana farawa daga hudu alfijir zuwa faduwar rana to idan rana ta fadi kaga budun baki za a yi to sai aka yi rashin sa'a sai mutum ya zan bacci ya dan kwashe shi bacci na kwashe shi ko da ya farka bai yi buɗe baki ba kuma kashi rana ta faɗi wataƙila ko da ranar ta faɗi ta same shi yana waton abin nan yana bacci to yanzu magana cin abinci buɗe bakin babu shi haka za a kwana a wuce da azumin gobe sai rana ta faɗi ta gobe sannan za a ci haka ake ba saduwa da iyalin ba cin abincin ba shan abin shan ba kuma sahur sai dai a wuce da shi kuma sai gobe kaga ai azumin kwana biyu jere to haka yake to ana nan kamar yadda aka ruwaita ta kan sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu wannan ya faru ga sayyidina Umar sai ya kasa daurewa kuma ya sadu da iyalin nashi kuma ya ci abincin ya zo faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ke faruwa to sai wannan aya ta sauka wasu kuma kamar yadda zamu karanta can gaba dalilin saukar ba sai na Umar Khattabi ba to wannan yanayi ne sai Allah tabaraka wata'ala sai rangwame ya afuwa yanzu an dauki za ku sadu da iyalinku cikin daren azumi ma'ana da zaran an ayi buɗe baki to tun daga faduwar rana har alfijir ya hudo za ku ci ku sha ku sadu da iyalinku ba doka ba hannu to shine ake cewa alim Allah Allah yana sani annakum kuntum taqtanuna anfusakum wato kuna koyewa kanku kuna zalunta kawunan ku haka wasu ka fassara taslimuna anfusakum kuna zalunta kawunan domin za su aikata amma su rika koyo kar a gano sun yi ɓoye kar a gane ya yi jima'i ya ɓoye kar a gane ya ci ya sha ɗin da daddare to wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kaga ko da suke ɓoyewa shi Allah ba a ɓoye mashi Allah tabaraka wa ta'ala ya san ka kenan ɓoyewar kawai ga kansu ta koma haka ta kashi taqtanuna anfusakum kuna yin saduwa da iyali ku ci abincin ku sha abin sha din amma kuma ku rika ɓoyewa ba kwa so a gane shine taqtanuna anfusakum sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kataba alaikum amma Allah ya yafe muku ya karbi tubanku wa fa ankum kuma ya yafe muku domin kun keta doka lokacin da take aiki domin sun keta ta lokacin da take aiki amma yanzu fal'ana yanzu kan an ɗauki wannan dokar bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum bashiruhunna yanzu ku rungume meniya da su wabtagu ma kataballahu lakum kuma ku nemi abin da Allah tabaraka wa ta'ala halatta muku gare su shine saduwa da su aka ce ma kataballahu lakum shine ma ahallallahu lakum abin da Allah halatta muku na saduwa da su din to yanzu ya yafe muku kwa iya nema ku yi
حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يوصي وان ايسرت سرمك الانصاريه كان صائما فلما حضر الافطار أتاني امرأته فقال لها أئنك طعام قالت لا ولكن أنت له وأدعو لك وكان يومه يأمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار مشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إلا لكم ليلة الصيام أعظم إلى إسرائيل وفرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخير الأبيض من الخير الأسود
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا عبيد الله بن موسى يجي عبيد الله بن موسى يا زمزم عن إسرائيل يا جلق إسرائيل عن أبي إسحاق يا جلق أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال يا جلق براء يدى الله تبت قريش ياتي كان معناه براء بن آزم رضي الله عنه قال أبن ديتي كان أصحاب محمد sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sun zamo idza kana ar-rajulu sa'iman farko in mutum yana azumi fa hadara al-iftar sai lokacin buɗe baki ya halarto fanama qabla an yufira sai yayi bacci gabanin yayi buɗe baki irin gabda magariban nan sai bacci ya kwashe shi to lam ya'kul laylatahu tsawon wannan daren gaba ɗaya ba zai ci abinci ba kaga maganar buɗe baki babu kenan wala yawmahu haka in haka zai waye gari ba kuma in yi waye gari to balle ya tuna shi shi da ma yana an san ai ba a ci abinci gari to kaga jiya daren jiya babu ɗabaki ba a ci komi ba kuma an waye gari haka an yi ni kaga azumin kwana biyu jiya ke hatta yumsiya ba zai kai wani abu a bakinsa ba hatta yumsiya sai rana ta faɗi daga wani yini na bikin wa inna qais ibn sirmat al-ansariya yace sanadi qais bin sirma al-ansari radiyallahu anhu kana sa'iman sahabi كان صائما يازم ينا أزمي فلما حضر الإفطار لوك تشند بودباكي هلرتو أتمر أته فقال لها سيزو ما تشي فقال لها عندك طعام فأكو أبن شوجين قالت لا تشي آآ ولكن أنطلق فأطلب لك zan dai je in yi maka wata dubara in nemo maka abin da zaka ci وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فكان هو كان يومه يعمل dama yinin nashi gaba ɗaya ya tafiyar da shi wajen aiki ne na ƙwadago dama yana aiki ne na ga aiki lebaranci ya je gonaki na masu dabilai da sauransu wata ya yi aiki a biya shi to yinin nashi gaba ɗaya ya yi aiki to kaga wanda ya aiki zai gaji to dama ya yi aiki ya gaji fagalabat fa'inahu kaga da yazo dan kwan dan kishin gida sai kawai bacci ya kwashe shi shine sai bacci ya rinja shi galabat fa'inahu faja'at imra'atuhu ko da matar shi ta gamo dubarar da za ta yi masa na abin bude baki falamma ra'atu qalat khaybatan lak lokacin da ta ganshi sai ta ce khaybatan lak watan tabewa ta tabbata gare ka kayi ne cikin wahala da yunwa da aiki lokacin da kuma za ka buɗe baki kuma sai gashi bacci ya kwashe ka falamman tasafan naharu gushi ya alai falamman tasafan naharu lokacin da yini ya yi rage ma'ana kaga yanzu bai ci abincin ba an kwana an wayi gari har wajen sha biyu ta yi shi da in tasafan naharu yini ya raba gushi alaihi sai rika suma sai rika suma saboda wahala da yunwa fa zukira zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ji aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga halin da Qais ibn Sirma yake ciki fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka kaji dalilin cewa wataƙila ba ga sayyidina Umar ne ta sauka ba ga shi Qais ibn Sirma ta sauka فنزلت هذه الآية سوى أنها تسوك أهل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم معنى أن هل التامك سادوا ديالك أتكين أزمي دتدري أتكين أزمي دتدري ففرحوا بها sai sahabbai suka yi murna da farin ciki biha da saukar wannan aya farahan shadidan farin ciki mai tsanani wa nazalat sannan kuma sai ayar wa kulu washrabu wanda ta ƙara fito da abun wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wa kulu ku ci gaba da ci washrabu ku ci gaba da sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har dai zanen nan watan fari ya bayyana ya fito kuru-kuru gare ku daga zane wanda yake baki min alfajr shine alfajr wannan kaga in an diba za a fito me mudabakar sa me mudabakar wannan da tarjama kaga tarjama wannan hadisi na magana kan abinci ne ko amma aya tana magana kan me rafasu saduwa saduwa daban cin abinci daban wannan in an lura wannan hadisi kan magana cin abinci ne ko amma kuma wancan ita kuma aya tana magana kan abin da ya shafi saduwa ne da iyali sai aka ce to ai in dai an ce uhilla lakum lailatas siyamir rafathu rafathu ila nisan rafathu jima'i saduwa to ai shi cin abinci da shan abinci min babu aulani duk inda aka halatta wancan aka shi wannan min babu aulani an fahimta kada a ga ba mu dabaka to duka dai suna daga cikin abubuwan da ba a yi da daddare a farkon lamari kafin saukar wannan aya kafin saukar wannan aya kuma suna daga cikin abun da ba a yi da rana cin abinci da sha da saduwa da iyali duk ba ne sannan kuma da daddaren ma ga wanda bai yi bacci daren ya same shi yana bacci to shi kenan yanzu lokacin da zai yi buɗe baki ya yi fauci kuma ba magana buɗe baki yanzu sai kuma gobe to sai aka ce in dai za a halatta saduwa da iyali to shi ci da sha min babu aulani
باب قول الله تعالى باب قول
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الابيض من الخير الاسود من البدر ثم اتموا الصيام الى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل wannan tarjama ko wannan babi na magana akan fadar Allah tabaraka wa ta'ala wa kulu ku ci washrabu ku sha hatta tabayyana lakum al-khayt har zare shine zane ya bayyana gare ku fari min alƙaidin aswad daga zane wanda yake baki min alfajiri shine alfijiri shine hasken alfijiri wannan min bayaniya kenan ita ce ake ce min bayaniya wajtanibu rijsa min al-awsan wajtanibu qawla zur an gane wajtanibu rijsa sai ka ce min al-awsan shine kuma ku nisanci ƙazance-ƙazance menene ƙazance-ƙazance sai ce min al'ufani shi ne gumaka min takan zo da ma'anoni da yawa a larabci min takan zo daga ma'anarta ibtida'i subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla kaga ibtida'i kenan farawa daga yaushe isra'i ina isra'i ya fara min al-masjid al-haram kaga yana zuwa da ibtida'i na mudda da ibtida'i na watan zarafi na watan makani wata kan zo don bayani ta kan zo don badali wa min wa ba'un yufhimani badala badali ta kan zo da ma'anar badali kuma ta kan zo da ma'anar bayani bayani wa badalil wujudi minka karimun min karimin aba'u kurama wani mai girma ya bayyana ga halittar Allah kuma ya zo daga mai girma iyayensa masu girma ne wane ne ya ce minka ai kai ne ya rasu daga bayani ke to shi ne irin wannan min alfajir shi ne alfijir ثم أتموا الصيام إلى الليل سنكم كتشك أزمي إن إلى الليل تندق هودو وراء الفجر إلى الليل هربات ورانا ليل فات ورانا شين الليل بس دبو يا رب wasu suka ce min alfajir din daban ya sauka daban ya sauka ita ayar daban ya sauka aya ta sauka babu shi amma daga baya min alfajiri ya sauka فيه البراء عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإمام البخاري رحمه الله يتي فيه البراء عن النبي معنى وأن حديث ياذو دق براء بن عازب فيه حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أتكي وأن بابي أقوي حديث براء بن عازب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دقى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم aka ce me yasa to in haka ne bai kawo shi ba wasu suka ce watakila baya kan sharɗin bukhari bai cika sharɗin da bukhari ya gindaya ba watakila shi yasa Allah da bukhari bai kawo shi ba sai dai kawai isharar zuwa gare shi kamar ta alibi sai ce fihi bara'u an annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam
حدثنا حجاج بن حارث حدثنا هشيم قال خبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن ابي بن خالد رضي الله عنه قال لما نزل حتى يتبين لهم الخيط الابيض من الخيل الاسود عبدت الى اعلان احبط والى اعلان ابيض فجعلتهما تحت ذلك فجعلت انظر بالليل فلا يستبين لي فدلوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار
wasu kuma malamai suka ce ba imamul bukhari na ishara ba ne zuwa ga wani hadisi wanda bai kan sharaɗinsa shi yasa bai kawo shi ba ba shi ba ne a'a yana ishara ne ma zuwa ga hadisin nan da ya wuce na baya ai daga baramu na azumi ne wanda ya wasu insa ya kawo sinadinsa tiriyan tiriyan har kan baramu na azumi din to ishara da yake yi ce zuwa gare shi amma zan ce farko dai ya ce zai iya yiwa wato yana ishara ne zuwa ga wani hadisi da Bura'u ibn Azib ya ruwaita wanda daga Annabi sallallahu wanda bai kan sharadin sa don haka bai kawo shi حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمدت إلى إقال أسود وإلى إقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا أستبين لي فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال يجي حجاج بن منهال يا ذن تدم قال حدثنا هشيم يجي هشيم يا ذن تدم قال أخبرني واتن حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن يا ذن تدم عن الشعبي يا كربو دق عامر بن شراهيل الشعبي الشعبي كما لقبيني amma sunansa Amir Amir ibn Sharahil al-Sha'bi Amir ibn Sharahil al-Sha'bi an Adi ibn Hatim ya ji daga Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu qal yadda Allah tabbata gare shi ya ce lamma nazalat lokacin da wannan aya ta sauka wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad yace amaltu ila iqalin aswada wa ila iqalin abyada yace sai na tasamma ina da takwala zare zare tikakke fari sannan wa ila iqalin da kuma wani zare takwala din abyada fari kaga da baki da fari to faj'altuhuma to sai na sanya su ta hata wisadati karkashin matashi na ko karkashin shimfiɗa ta waje an su an zuru fillai sai na haɗu an zuru ina kallo fillai a da daddare ta yaya zan gano fari daga baki in gano baki daga fari don an ce hatta ta bayyana to ta yaya zan gano fari cikin baki in gano wannan fari ne wannan baki ne kaga in bambance su in bambance su fa la yastadinu sai zan farin bai bayyana gare ni in gano shi daga baki bakin bai bayyana in gano shi in kwankwance shi daga fari faga dautu ila ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ne manzo Allah sakko fa zakartu zalika lahu sai na ambata manzo Allah wannan fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma zalika to yadda ka fahimta ba shi bane yadda ka fahimta ba shi bane kaga sunna za ta zo ta yi sharhin alqur'ani dama aikin ta ne من وظيفة السنة شرح القرآن تي شرح القرآن تي بيان أبن القرآن يزود شي دنكولي سي سنة تي تي بيان شي كوتا كوتا أبن ده يزو مجملا سنة تي تفصيلي أبن ده يزو مقيدا سنة تي إطلاقين شي ko kuma wanda ya zo mutlaqan sunna ta yi taqyidin shi haka dai haka dai abin da ya zo watan ya kulle an rasa ma'anarsa sai sunna ce za ta yi bayani kaman watan wannan aya tana daga cikin ayoyin da sunna take bayanin ma'anarsu to sai manzo Allah sallallahu alaihi ce ba yadda kake nufin bane inna ma zalika sawadul layli ai duhun dare ne ake nuhi ba al-khaytul abyad wani zare bane ba khaytul zare bane farin haka ma khailul aswad ba wani gare ba ne baki a a sawadun laili ne ake can kuma al khailul abiyar bayadun nahar wato hasken yini yana yana fasowa yana fara daga ina daga alfijir min alfajr da ko suka ce suka ɗauki min ɗin ba irin yadda waɗancan suka ɗauka ba bayanin ya ce shi ne alfijir wasu suka ce a'a tunda an ce watan hatta ya bayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-khayt al-aswad to min al-khayt tunda abana al-khayt al-abyad to yaushe wannan al-khayt al-abyad ke farawa bayadun har min al-khayt daga hudu alfijir wanda hasken zai fara hayye game sassanni ga baki daya kaga ya gudu ibtida'i an gane kaga min din ta zama ta ibtida'i amma wasu kuma suka dauke ta min din bayaniya ce abun nan alkhaydul abyadu min alkhaydil aswadi min alfajr shine alfijir shine alfijir na'am to wannan kaga sunna ta yi bayani kamar irin walam yalbisu imanahum bi zulmi walam yalbisu imanahum bi zulmin watan sai na bakar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yaslim ya rasulullah a cikin wane ne za a bai zalunci ba ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wannan zaluncin ake nufi ba abubakar zaluncin nan da ake nufi shine shirka saboda inna shirka لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم saboda zalunci kala kala to kaga nan me ya fassara walam yalbisu imanahum bi zulmin wannan alqur'ani sunna annabi sallallahu alaihi wasallam me ya fassara abinda ake nufi da watan hatta da bayyana lakum al-khayr al-abyad min al-khayr al-aswad min al-fajr sunna annabi sallallahu alaihi wasallam
حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سعد سعد حا حدثني سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو الدرداء وعمر بن مطرد قال حدثني ابو حازم عن سعد بن سعد قال انزلت وكم وجهه حتى يتبين لكم الخير الابيض من الخير الاسود ولم ينزل من الفجر فقال رجال إذا أرادوا الصوم رفض أعوهم في رجله الخيل الأبيض والخيل الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له بيتهما فأنزل الله بعض من الفجر علموا أنه إنما يحمي الليل والنهار
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حا قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مقرف قال حدثني أبو حاضم عن سهل بن سعد قال أنذرت وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رعيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم يا ذا امتدم قال يتحدثنا ابن أبي حازم ابن أبي حازم يا ذا امتدم عن سهل بن سعد يا كربو سهل بن سعد حا riki wannan isnadin in ƙara maka wani isnadi ma'ana ta wata hanyar daban kuma shine ma'ana qala haddathani sa'id ibn abi maryam yace abu maryam sa'id ibn abi maryam ya zanta din qala haddathana abu ghassan kaga shi ma wancan sa'id ibn abi maryam shi ma wannan sa'id ibn abi maryam amma in ka kora za ka ga inda za su rubuta inda za su haɗu kaga hanya iri biyu kenan قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حاضم إيش أبو حاضم يا ذا امتدني عن سهل بن سعد يا تقول سهل بن سعد قال أبن ديتش أنزلت وكلوا واشربوا واتن أن سوكت آية وكلوا واشربوا كشكشا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أما ولم ينزل من الفجر شوى من الفجر بتسوكب أو النلوكة iyaka dai wa kulu wa shrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad fa kana rijalun tu a wannan lokacin mazaje sun zamo idza aradu sauma in suna da za su yi azumi rabada ahaduhum fi rijlaihi al-khayt al-abyada wal khayt al-aswada to zai daura zare shine takala watan fara da baka fi rijlaihi al guda biyu walam yazali ya'kulu bi haka bai gushe ba yana ci yana sha hatta ta bayyana lahu ru'yatuhuma har sai ru'yatu ma ganin su ya tabayyana da ya kwankwantu gare shi ma'ana ya iya kwankwanci wannan zare fari ne wannan zare baki ne to sannan zai dakata daga cin abinci har sai ya iya kwankwancewa tsakanin farin zare daga baki tsakanin bakin zare daga fari to sai Allah tabaraka wa ta'ala saukar da fa anzalallahu ba'du min al-fajr min al-fajr kamar yadda ghayra ulil tashi kadai min alfajiri sai Allah ya saukar da min alfajiri haɗe yake cewa wa kudu wa shirbu hatta ta bayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswadi min alfajiri kaga an yi bayanin alkhaytul abyad da alkhaytul aswad da min alfajiri fa alimu fa bi sababi zalika ko fa min huna alimu tanan ne sai sahabbai suka gano annahu wa da lamarin da shani yake inna ma ya'ani al-layla wan nahara abinda ake nufi da al-khayt al-abyada da al-khayt al-aswada al-layla wan nahar har sai al-fijri ya hudo daga duhun dare ai kaga al-fijri na keto duhun dare ne ko eh gasabul layl sawadul layl shine cikin shi al-fijri ke hudowa to wannan shine الخيط الأبيض ده الخيط الأسود
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أضار بلاد
باب قول الله قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يمنعنكم من سحوركم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلاد wannan babi al-Imam Bukhari ya kada shi domin kawo zancen Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la yamna annakum min suhurikum min sahurikum adhanu bilal kiran sallat bilal la yamna annakum kada ya hana ku min sahurikum daga abincin sahur dinku sahur bi fathi sini abincin da ake ci a lokacin sahur to shi ake ce masahur amma suhur shi yin sahur din ko suhur lokacin ƙarshen dare ko suhur yin sahur din amma sahur bi fathi sin abincin kalatin da ake ci a sahur din to kada kiran sallan nan na bilalu ya hana ku daga cin abincinku domin alfijiri bai fito ba bai keto ba shine ma'ana
حدثنا عبيد الله حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين اذانهما الا ان يرعاذا وينزل الرعد
حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين ولم يكن بين أذانهما إلا أن يلقى ضاء وينزل ضاء الإمام البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل أبيد ابن إسماعيل أو تنسى أبيد الله ابن إسماعيل ياتي يا زن تدم شيكما نبي أسامة يا جلق أبي أسامة عن أبيد الله يا جلق أبيد الله عن نافع يا جلق نافع عن ابن عمر يا جلق عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد دكما قاسم بن محمد شيكما عن عائشة دقى أمنا عائشة رضي الله تعالى عن هذا لا تبتغريت أن بلالا كجهنمي قدا بيك يش أن بلالا سندي بلال كان يؤذن بليل يا ذمونا وذنا تدري ma'ana da sauran dare yake kira alfijir bai hudu ba faƙala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi yace saboda haka kulu wa sharabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktub da haka yanzu ku ci ku sha kuna da dama ku ci ku sha wannan kamar irin wancan na hukulu wa shirabu hatta ta bayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wannan amru ibaha ake ce da shi ai ka da kulu umurni ne shin wannan umurnin wajibi ne sai an aiwatar da shi tunda aka ce kulu ku ci dole sai an ci wa shirabu ku sha dole sai an sha a'a ibaha ake ce da shi amru ibahatin ne ba irin na aqimu salata wa atu zakata ba eh akwai amru ibahati akwai amru irshadi ga sunan da yawa to irin wannan shi ma amru ibahati kulu ku ci an halatta muku wa shrabu ku sha hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum har abdullah ibnu ummi maktum ya kira sallah fa innahu abinda yasa shi abdullah ibn ummi maktum la yu'adhdhinu hatta ya'lu al-fajr saboda makahuri shi bai yin watan kiran sallah har sai alfijiri ya hudu domin sai an ba shi labarin alfijiri ya yi ai mun karanta can a motsa sai an ce da shi asbahata asbahata ko eh gari ba a wannan yayi asuba ta yi asuba ta yi asuba ta yi to sannan sai kira sallah قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يلقى ذا وينزل ذا قاسم دم محمد دم أبو بكر يجي ولم يكن بين أذانهما با أبن دي ذمو ندوك تي تكان كرن صلى النبي لالو دكما كرن صلى عبد الله بن أم مكتوم واتن إلا أن يرقى ذا وينزل ذا kawai wannan ya haune wannan ya sauka wannan na saukowa sai ga alfijir ya fito yana hitowa sai a ce to asbata asbata tashi kai kuma sai ya tashi tare da lamarin ba haka yake ko da yaushe ba ana samun canji ana samun tafiri ana samun daidai to duka dai za a isko watan iya shi bilal yana yin kira da shauran duhun dare amma abdullahi ibn ummi maktum yana kira ne lokacin da aka ce mishi asbata asbata to sai ya kira ko da yake kira kaga hatta tudu alfajir alfajir zai kira masu alfajir mai aiki Na'am. As-salatu ba a yin ta'a sai ƙarshe, kiran ƙarshe wanda ba a yi, wannan shi ne suna ta tabbata a kan shi. ba a salatu sai ƙarshe waɗanda ka tafi makka da madina ka kaji an yi assalatu a to shi kenan alfijir ya hito za a ɗan yi jira irin na wanda suna ta tanada sannan sai a kira sallah ba a kira a salatu tsakiyar dare in ko madina ka tafi ko makka tafi za ka ga a salatu shine kiran ƙarshe assalatu tsoro minan nau kiran ƙarshe ne ba a yi shi sai alfijir ya hito watakila ba su karanta abinda suna ta tanada ba kuma ba su tafi can ɗin ba lokaci ya akwai sauran babu ƙadiri kan mai na suhuri wa salatin fajiri babu kan babu ƙadiri kan bai na suhuri نعم na wuce shi babu ta'khiri suhuri wannan babu yana magana kan jinkirta sahur ma'anar jinkirta sahur kada a yi shi tun farkon dare kada a yi shi can tsakiyar dare a yi shi can dai a jinkirta shi ana gama shi alfijin na hito ana gama shi ba wannan lokaci shine jinkirta sahur jinkirta sahur watakila wasu watan nusoyi su ce babu ta'ajilis suhur watakila wasu su ga haka to ta'ajilis suhur din ana maganin ba ta'ajil a yi shi tun farkon dare ba a in kana yi maza maza ka gaggauta tunda an ce ka bar shi da ƙarshen dare ko to an bar shi da ƙarshen dare to kuma kakkaita nawa hakko da ka kai wa gabakinka alfiji dai na fitowa to a gaggauta a yi yadda za a kammala a kurkurɗauke komai sai alfiji da fito to kaji kaji huskar gaggautawa ba gaggautawa farkon dare ba amma shi ta akhir jinkirtawa na magana a jinkirta sai ƙarshen dare alfiji nusa ta ce ta'jil kuma gaggautawa wajen gudanar da sahur din to a gaggauta a yi tun da ka bari sai karshen dare suna ta ce ka bari sai karshen dare to in ka zo gudanarwa to ka gaggauta ka yi kada kuma alfijir ya rutsa da kai حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي هاضم عن أبي هاضم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم محمد بن عبيد الله يا من تدم الإمام البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم يا من تدم عن أبي حازم يا جدك أبي حازم عن سهل بن سعد يا جدك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي أبن سهل بن سعد الساعدي يجي نادموني كي يسهر أتكي إيالي لا كده أنا كده ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan in rika gaugawa kuma duk gaugawar ta wata in samu sallah tare da manzon Allah ce kaga ta nan ka gano ashe jinkirta sahur ake yi yau da yayi shi awa daya kafin alfijir ya hudo ba magana ya ta gaggawa ya ce ya samu sallah wajen annabi sallallahu sai ma ya jira amma saboda ana yin sahur dabda alfijir ƙarshen dare kaga an jinkirta shi kenan har ya kai ga da ya gama shi ya taso daga gida ya zo masallaci annabi sallallahu yana sauri kuma kokowar saurin shi ya riski sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine as-sujuda ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya riski sallah asuba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine as-sujuda an yi ilakin an yi amfani da sujuda amma abin da ake nufi raka'a ko sallah alhamdulillah lokaci yayi sai mu tsaya anan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين